وفي الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in karatun da muke yi a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke cikin birnin Azare a jihar Bauchi Najeriya karatun da muke yi a wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktur bahasun tafsiratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatu Sheikh Safi Rahman al-Mubarak Furi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi a darasi na arba'in da tara darasi na arba'in da tara a cikin bayanin irin shubuhohin da kafirai suka kawo a zamanin annabi a farkon da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin su rikita mutane su rikita al'amarin alkur'ani su rikita ainihin kwakwalwa na jama'a amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai ba su nasara ba duk lokacin da suka kawo rudani ko ta shubha sai Allah ta'ala ya mayar da martani nan take kuma masu hankali su gane to anan mala yana cewa wa ahyanan wani lokaci kalu suka ce inna lahu jinnan aw shaytanan yatanazzalu alayhi suka ce ai annabi yana da aljani ko wani shaytani wato ko iska ko aljani ko iska wanda yake sauka a kansa shi ne yake kawo masa waɗannan abubuwa domin saboda mai saboda ya addabi mutane kama yanzu aljin wa shayatin ala kamar yadda aljanu da shaidanun iskoki suke sauka wa bokaye duk wanda aka ce boka ne sai ka samu yana amfani da aljani ko a cikin waɗanda za ga masu mulki da masu sarauta da masu kuɗi da manyan 'yan siyasa za ga waɗansu rike bokayen da suna sa su suna yin wani abu wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda biyayya ne ga aljani ko kuma wani iska za ka ji an ce maka wane duk yadda aka yi ba zai yi sallar lasar ba kowa ne duk yadda aka yi matansa sun tabbatar baya wankan janaba dama za a ce kai wankan janaba za ka biya ce duk kudin ka karewa zai yi ko in ka yi sallar la'asar to martaban da kake samu a sarauta ko a siyasa za ta tarwatse saboda haka za ka samu waɗanda suke biyayya ga ainihin bokayen ma batattu ne balle su kuma karan kansu bokaye waɗanda suke ba su umarni su aiwatar da waɗanda abubuwa aljannu ne da ke dami ta'ala ta'ala radda na alaihim sai Allah ya yi raddi da kansa dama a ka'ida wani lokacin an samu wani ya zo ya zazzage ka yana aibanta ka annabi ya ce kai karka aibanta ki da abin da ka sani a kansa ka kyale shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karba maka fada ya za wani ya zace kai jawawa kai kuma ka san jaki ne shi to karka mayar masa da martani ka ce a kai kuma ja ai kai jaki ne kaza da kaza eh baka kammala secondary school ɗinka ba gudu kai saboda tsaban ba ka fahimtar karatu ko a islamiyyar mu ba zai rewa kai ba ai ba kammala hadda ba saboda me saboda tsaban jakantaka a kai karka aibanta shi da abinda ka sani dangane da shi ka kyale shi abin zai koma kansa saboda Allah tabaraka wa ta'ala zai karba maka fala amma da zaran ka mai da martani to sai a kyale ku wanda ya fi baki shi kenan to shi yasa manzo Allah baya mayar musu da martani a ire-iren waɗannan karerake da kuma kawo rudani domin aibanta shi shine ubangiji ta'ala ya ce hal hunafi kuma la manan aman talajal shayatin shin ba zan ba ku labari ba alaman tanazzalu shayatin a bisa waɗanda shaidanu suke sassauka a kansu tunda an ce tanazzalu min tanazzala akwai ziyada na ainihin atta ziyada na atta yana ba da wata ma'ana daban halau na biyu shin ba zan ba ku labari ba alaman tanazzalu a shayatinu a bisa waɗanda shaidanu suke sauka a kansa aljanu ko iskoki suke sauka gare shi suna ba ki labarin abubuwa to tanazzalu ala kulli afakin asir ubangiji ta'ala yace suna sauka ne a bisa dukkan mai kirkiran ƙarya kuma asimin mai laifi ko kazami sai ka samu inda yake kazanta baya biyayya ga Allah subhanahu wataala ya za za ka samu wani boka ɗan luwaɗi ne wani boka mazinaci ne wani boka mai kisan kai ne ko wani boka mai shan jini ne wani boka mai rubuta ayoyin ƙur'ani ne da jinin al'adar mata wa hadis wala haraj saboda ka tanazzalu ala kulli afaqin nasir su suna sauka ne waɗannan aljanu da iskoki a bisa duk wanda ya kasance a fakin daman da yawa daga cikin su makaryata ne tunda annabi ya riga ya ba mu labari boka zai faɗi abubuwa guda ɗari guda ɗaya ne aka yi dace za a samu gaskiya amma tasa'in da tara duk karya ne amma sai ga masu kuɗi da masu mulki da masu sarauta da manyan 'yan siyasa da wawayen mata da waɗansu wawayen talakawa suna yadda da su sun yadda da su ɗari bisa ɗari kuma kowa ya sani annabi mai gaskiya ne saboda haka tun da annabi mai faɗin gaskiya ne kun ga shi ba a fakin ba ne annabi bai taɓa ƙarya ba ba kadibin ba ne balle ya zamo a fakin sannan asiyim mai laifi ko kuma mai kazanta annabi ba mai sabon Allah ba ne don da waɗansu miyagun al'adu na jahiliya maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk ya kauce gabarin su bai yi su ba to kaga babu abin da zaka aibanta annabi da ke to fadin da suke cewa lalle akwai wani aljani ko wani iska da yake sauka ga annabi yake faɗa masa wannan sako yake isarwa ƙarya ne Allah ta'ala ya karyata su a cikin waɗannan ayoyi ayannaha tanzilu alal kazzabil fajir lalle shaidanu ko aljanu suna sauka ne akan makaryace kuma fajiri almutalaffiq bidhunub wanda yake lullube da laifi shine wanda yake cikin kazanta wa ma jarratun alayya kadhiba ni kuma a matsayina na annabin Allah ai ba ku taba samun ƙarya guda ɗaya da gare ni ba wa ma wajadtum fiyya fiqqa kuma ba ku taba samun fasikanci da gare ni ba فكيف تجعلون القرآن من تنزيل الشياطين أو الشيطان ta za ku sanya wannan alkur'ani ku ce shaidanu ne suke sanar da ni saboda haka alkur'ani ba shaidana ba ne balle shaidanu su sauka da shi na'am wa ahyanan wani lokaci kuma qalu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafiran wancan lokaci sun ce dangane da annabi innahu musabun bi naw'in min al-junub wai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce ki da wani nau'in hauka ana samu waɗansu mutane ana tare da su amma sai ka samu wani yana da ɗan problem haka psychologically yana da ƴar matsala ana samun masu ɗan ciwon hauka haka ya ɗan tsartu to suna so su kawo wannan irin wannan alhali kwakwalwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lafiyayya sai da ma Allah ya zabi kwakwalwarsa kafin a turo shi a matsayin annabi manzo to amma suka ce yana da hauka fa huwa yatakayyalu al-ma'aniya wani lokaci kawai yakan zayyana ainihin ma'ana a takhayyul shine ruwan mayu eh an san ruwan mayu ko eh menene ruwan mayu kai abdul kadir me ruwan mayu eh eh lalle kuma haka ne lokacin da muke yara kwalta da ya zama available a ko'ina ba motoci ba sa yawan bin kwalta ko kuma hanyoyi idan aka shimfiɗa sabuwar kwalta a ina jin kwaltan jihar bauchi mafiya yawa an shimfiɗa su ne a zamanin gabana abubakar tatare ali rahimahullahu ta'ala a zamanin sa ne aka sa kwalta da yawa da zai ga mutane suka zo tsallakawa a duba gefe da gefe a yi yaya ne wani ma zai tsallaka kamar dai ba ƙauye zai hau kan darduma wanda take lafiyayya kun san akwai darduman da in ka taka sai ka ji kana nutsewa to an samu wani ba ƙauye daga yayu ko daga alimari misali idan ya zo samu irin wannan darduma aka ce ya tsallaka ya je can ya zai taka eh eh ga gani eh ko daga annan ne kafan wannan sa ko kuma wani abu makamacin wannan da lokacin da muke yara sai mu je mu kwanta a gefe to ban san wane ne ya gano haka ba mutum sai ya hau kan kwalta fa tsakiyar kwalta in ya kwanta in ya hango can sai ya ga ruwa malala in ka tashi ko ba za ka ga ruwan ba wannan shine ruwan mayu haka ake kiransa domin kawai a fahimta in ba ruwan gaskiya bane shine takayyul a takayyul kawai ka zayyana abu sai kamar yadda shi gaskiya alhali asali ba gaskiya ba ne walansu abubuwan da ake gani a cikin mafarkai za ka samu takayyuli ne ba gaskiya ba ne sai dai kawai musulunci ya ce in ka ga abu mai kyau ka roƙa Allah ya tabbatar maka idan ka ga mummuna abu a cikin mafarki kuma ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wato da haukan annabi kamar yadda suke faɗa zai yi takayyulin waɗansu ma'anoni sun mai sogoha a yusawwiguha fi kalimatin badi'a ra'iya sai ya zayyana su ya kera su a cikin kalmomi abin sha'awa masu kyau kama ya sogo shu'ara kamar yadda mawaka suke kirkiro waka a larabci wannan a baya mun yi bayani yana daga cikin abin da jahiliyar larabawa suka fifita waka duk wanda yake mawaƙi ne suna girmama shi kamar yanzu ne a cikin al'umman mu ta duk wanda yake malami ne ana girmama shi ko liman ana girmama shi to su ma a zamanin jahiliya duk wanda aka ce mawaƙi ne suna girmama shi a irin haka ne aka samu waɗanda suka iya waka har aka rubuta da ruwan zinare aka rataya a cikin ɗakin kaba ko ba su wuce guda bakwai ba waɗannan ana kiran su ashabul mu'allaka saboda tsaban ƙwarewarsu kun ga kenan a musulunci idan da an bari da qur'ani ma za a rubuta shi da ruwan zinare amma malamai suka ce in qur'ani aka rubuta shi da ruwan zinare wanda ya rubuta da ruwan zinare sai ya kasance baya aiki da abin da qur'anin wato yake magana a kai to me aka yi don ka sayi qur'ani mai adon zinare ka zo ka ajiye inda qur'ani yake daban inda kai kake daban to mai amfanin sa akwai waɗansu manyan mu da suke zuwa ƙasashe na Turkiyya ko kuma ƙasashe na Malaysia sukan samu qur'anai da aka yi musu design iri daban-daban kuɗin su ma a kasuwa daban ne waɗanda ake sanya su a cikin wani jacket ko a cikin wani kwali na musamman saboda an sa abubuwan ado masu tsada saboda haka sai su sayo qur'anan nan su zo su ajiye wannan ba burgewa bane domin duk qur'anin da zaka zo ka ajiye ki a matsayin ado ba karanta ki ake yi ba kai kuma baka aiki da abin da ma ke cikin qur'ani kirme ne ranar takin alkiyama zai zama hujja a kanka Allah ya kyauta saboda haka suka ce annabi shi yake ƙero ayoyin ƙur'ani kamar yadda mawaƙa suke ƙero maganganunsu wa huwa sha'ir don haka annabi mawaki ne wa kalamuhu sha'ir kuma maganar sa waka ce ba qur'ani ba qala ta'ala raddan alaihim sai Allah ya mayar musu da martani yace wa shuhara yace kun ga mawaka yattabi'uhum al-gawun waɗanda suke bin su ainihin batattu ne yattabi'uhum al-gawun waɗanda suke bin su batattu ne to shi yasa a yanzu aiko wakokin siyasa da wakokin da ake yi na dirama da wakoki na waɗansu masu roƙe-roƙe duk wanda kaga ya haddace waɗannan abu na to batacce ne batacce ne to wani bangare za mu ce banda masu wakokin da yake akwai alfanu a ciki amma kun san duk wanda ya karanta hausa idan ka karanta hausa language a NCE ko diploma ko digiri to hatta waƙoƙin su ɗan ƙwairo su ɗan anace su na rambaɗa su ɗan maraya eh to duk za a sa ka sai ka koya saboda a koya maka yadda harshe yake eh kuma a cikin waƙoƙin su mafiya yawa yanzu kaman misali ɗan anace ɗan anace ba yana waƙa wa masu dambe ba ne yawa masu dambe yake yin waka mafiya yawa akwai wani shago wanda ya kahara ya zuga shago yadda ya kamata sannan akwai kuma mai wakan barayi dubon barayi ne yake musu waka yake zuga su barayin da suka gagara to kaga ire-iren waɗannan wancan da suke sawa a karanta a matsayin language ne amma bai kamata a zurfafa ba tunda akwai na su aqilu aliyu da su mu'azu haleja su sa'adu zungur da sauran makamantansu su ma akwai ire-iren waɗannan a cikin larabci musamman waƙoƙi na ilimi wanda aka tsara ilimin Kur'ani ko ilimin hadisi ko ilimin fikihu ko ilimin tarihi ko wani ilimi na musamman kamar yadda su ma larabawa suna da waƙoƙi hatta na iskanci don akwai waƙoƙi na mata akwai waƙoƙi na siffanta abu waƙoƙin mata shi suke kirauta algazar kuma ɗaya daga cikin wanda ya shahara a waƙoƙin matan yana daga cikin ƙwararru waɗanda aka rubuta waƙoƙinsu aka rataya cikin ɗakin kafa zamanin jahiliya saboda yadda ya fitar da kalmomi to amma mu musulunci da ya ba mu alkur'ani wanda ya fi kowanne to ba a ce a ƙawata shi wajen rubuta shi ba alhali kuma ba aiki da shi yasa ko masallaci aka ce a gina masallaci a ɓata da rubuce-rubuce da abubuwan kyale-kyale alhali kuma ba a raya masallacin da ayyukan ibada da karantarwa da nan firme saboda waɗansu ƙauyawa suka zo sun rinka kallon gyale-gyalen kenan a inganta masallaci yadda mutane ba za su takuru ba lokacin zafi za su yi ibada kamar yadda yake lokacin sanyi za su yi ibada ba tare da matsala ba wannan kenan don haka martanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar yace wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun وأنهم يقولون ما لا يفعلون yace mawaka waɗanda suke bin su wawaye ne matattu ne alam tarakin baka gani ne annahum lalle su mawakan nan fi kulli wadin yahimun a cikin kowane tafki kowane tafki na me wato kowane tafki na waka yahimuna suna rudewa suna rikicewa kuma haka ne kamar yadda na ambata a can baya sun suka tashi sifanta abu za su bata lokaci kaga an yi abu ya sun kai ɗari ana sifanta abu in aka zo maganan mata za a yi baitoci sun kai ɗari ana maganan mata da kyawun gashinsu da kyawun da tsinin hancinsu da farin idonsu da bakin bakin ma aka da kuma rashin kaurin kwabirinsu da sauransu makamantar waɗannan su ɓata lokaci saboda haka shine Allah ta'ala yace alam tara fi kulli alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wato suna di maucewa to annahum yaquluna ma la yafalu kuma suna fadin abin da ba su aikatawa to ko kai suka tashi zuga ka za su ce kai dan zaki ne ko giwa ne alhali kai mutum ne an maike ka dabba kuma an mai da mahaifinka dabba mahaifiyarka ma an mai da ita dabba eh wai kuma duk wannan buga ne ake yi gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala yace banda waɗanda suka yi imani to dai mahallin shahid namu iyakacin wannan ne fa hadhihi salatu qasa'ir kun ga a cikin nan an ambaci sifofi guda uku ya tasifu biha shu'ara wanda mawaka suka sifantu da su laysat wahida min hatin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma babu tufa daya da kai kama da manzon Allah wallazina taba'uhu walanda suka bi manzon Allah hudatun muhtaduna shiryayyu ne masu shiryarwa muttaquna bayin Allah ne masu tsoronta salihuna kuma bayin Allah ne na kwarai masu inganta ayyukansu fi dinihim wa khuluqihim wa amalihim cikin addininsu suna kyautatawa ɗabi'unsu kyawawa ne wa amalihim ayyukansu wa tasarrufatihim da ainihin struggling ɗinsu na yau da gobe ko na 24 wa laysat alaihim mashatun min al-gawaya kuma babu shafa na bata a cikin su fi ayi sha'ani min shu'unihim a cikin kowane sha'ani daga cikin sha'anin su fa abban annabi kenan thumma annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'annan kuma annabi shi karan kanta la ya himu fi kulli wadi annabi baya rikicewa duk ayan da ta zo ko kuma suran da ta zo manzo Allah baya rikicewa baya rikicewa sannan kama ya himu shuara kamar yadda mawaka suke rikicewa bal huwa yad'u ila rabbin wahid manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kira ne zuwa ga ubangiji guda daya wa dinin wahid da kuma ainihin addini guda daya wa siratin wahid da hanya guda ɗaya ta gaskiya wa huwa la yaqulu illa ma yaf'al kuma annabi baya faɗin maganan da baya aikatawa tunda Allah ya ce lima taquluna ma la taf'alun kafura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun wa la yaf'alu illa ma yaqul duk abinda annabi yake faɗa wato yake aikatawa to abin da ya faɗa ne daidai fa aina huwa min ash-shi'r wa shu'ara to inda haka ne ta ina annabi yake da alaka da waka da mawaka wa aina shi'ir wa shu'ara'u min ta ina ainihin waka da mawaka suka samu alaka da annabi babu saboda haka wannan shubha ita ma rusa ta haka za kana yarku alaihim haka annabi yake mayar musu da martani ko raddi bi jawabin muqni da jawabi mai gamsarwa haula kulli shubhatin a gefen kowace shubha idan sun kawo kanu yusirunaha waɗanda suke tayarwa tiddan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal qur'ani wal islam wanda suke fito na fito ko da annabi ko da alqur'ani ko da musulunci sai Allah ya kawo aya sai manzo Allah ya ta maimaita wannan aya eh wai kaga wannan ya gwada addini na Allah ne don Allah ne ya taimake shi haka bari shi kare ba zai iya kare kansa ba yasa aka ce kai ma an aibanta ka an zazzage ka an wulakanta ka to kar ka mayar masa da martani kai shiru Allah zai rama maka kun ga mazu Allah ya Allah ne ya rama maka da kai ma kai koyi da shi haka Allah zai rama maka sai dai wani lokaci ba mu iya danna zuciyar mu akan haka eh ne yanzu ka tashi kamun kata kata ne wa ga maka da da musamman ma in na san ka ai kata kata zan maka karshe ma ko ba ka sata a karshen sai barawo kawai eh tun da dama yanzu duniyan ai kuran duniyan haka take wai karan mana maganin noman mana waɗanda suke da baki ko suke yan iska su ne gaba gaba su ne a top Allah ya kyauta amma dai mutum ya yi hakuri da wala in sabartum huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم نعم ومعظم شبهاتهم مطلع يوم شبها كافرين أفرق زمن النبي كانت تدور حول التوحيد suna kaiwa da komowa ne a gefen tauhidi su a ce musu Allah ɗaya ne a inna haza da kai um ujar suka ce su abin mamaki ne a ce Allah guda ɗaya gaskiya ba zai yi ba dole yana da mataimaka dole yana da waɗansu takwarori to shi yasa yake tafala da su akan tauhidi eh da ko waɗansu mutane yanzu su ma akan tauhidi yake rikici da su na ga wani ya rubuta cewa wai bawan Allah a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk sauran mutane bayin manzon Allah ne to wannan ma yalan takaita tunda ba a ce maka kai bawan wani shehi ba ne eh wai wannan ibara wannan wannan ibara ba ta yi ba dukkanmu muna bayan Allah ne yasa waɗansu malamai suka ce ko lokacin yaƙi ne idan aka je a kamo fursunonin yaƙi aka zo aka raba ganima aka ce to ga wannan to ba za a kira ki bawa ba sai dai a ce yaro kamar yadda yanzu hausawa suke faɗa sai a ce yaro na in ka ce yaro na to yana da fassarar babu dangin iya babu na baba amma yana karkashin ka yana karban iko da gare ka duk da kasancewa in ka ce abdun ma ayin ka ce bawan wane ba wai kana nufin bawa na komi da komi ba tunda bauta kan ba wanda ake masa sai Allah yasa duk wanda yace bautan kasa sai a ce a'a hidima wa kasa yawa ko wanda suka kirkiro ma masu bautan kasa ko da yake na da to lalle sun yi bauta ma kasa Allah ya sa ma Allah su sun bauta masa sosai kwarai da gaske amma yanzu kan ba bautan kasa ake ba rusa kasa ake yi Allah ya kyauta. To, wani lokaci ban cika son shiga magana akan siyasa ba, da abin da ya shafi shugabanci irin wannan. Saboda in kace za ka yi magana akwai bacin rai, akwai bacin rai, kwarai da gaske, wasu abubuwan da suke gudana. To, Allah ya kyauta. Na, suna kawo shubuha ne dangane da tauhidi. ثم رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم sannan manzancin manzon Allah nan ma suna kawo shubuha a kai su ce ya za a aiko ɗan adam ya za a aiko mutum eh wato su suna so a aiko mala'ika kuma waɗannan mutane fa inda za a aiko mala'ika ba za su yarda da shi ba za su ce ya za a aiko wanda ba jinsinsu ba ubangiji ta'ala ya ce wala lafatna alaihim ma yalbisun da mun rikita musu abin da suke rikitawa walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labatna alaihim ma yalbisun la labatna min labata ma yalbisuna yalbisu akwai kuma labisa yalbasu akasin wannan Do idan da an aiko aljani ma za su ce ya za a yi aiko aljani to sai aka aiko musu ɗan uwansu rasulan fihim kuma wa minhum a cikinsu yake daga cikinsu Allah ya sanya ki dan adam saboda haka duk ta inda suka fito Allah bai bar su ba na summa bu'itha summa ba'athil amwa sa'an suka ce ai ranar takin kiyama ma ba za a tayar da matattu ba su ba su yarda da takin kiyama ba sun ce kawai ana rayuwa ne a duniya ana mutuwa ne ko kuma ana mutuwa ana rayuwa wato akwai wani abin da turawa ko kuma waɗansu filosofa suke cewa wai cycle eh, wai mutane yadda ka san kaman kaji ne da kwai wane ne aka fara samu a duniya kaza ko kwai to mu dai za mu ɗauka zakara da kaza zannan kaza kuma ta fitar da kwai bayan ta fitar da koyaye nan ma wasu kajin da zakaru suka fito kuma an sun girma za su fitar da koyaye wasu kaji da zakaru su fito yanzu a kasuwar kaji yau kaji nawa ka yanka a kowace rana kaji nawa ke yanka a kasuwar kaji amma a kowace rana kaji nawa ake satewa kaji nawa ake samu wasu suna tafiya waɗansu suna dawowa suka ce yadda kake yanzu kaman yadda kake alhaji aminu eh ba ka zo yanzu a wannan zamani ba eh ka zo 19 nawa ne 1970 wani abu ko 1950 wani abu eh to kuma mai yiwa zuwa 20 to bayan ka tafi da shekara ɗari ko ɗari biyu sai a sake samun a sake haihuwan wani alhaji aminu izzati ne kai haka za ku yi ta cycle kai kan ka riga ka tafi amma wani zai zo izzati ne kai mai yawa ma ya zauna a gidanka da komai da komai irin naka irin naka lokaci haka duniya take jujjuyawa ya sa family guda za ga kamar rotation ake yi amma lokacin da ya kasance auratayya an iyakance shi an masa iyaka amma yanzu auratayya zan abu da yake ka tashi daga yayo ka je ka auro wata a ina a shagamu eh mutanen shagamu menene yarba ne ko menene yawa kuma mutanen yayo fa eh to ka je ka dauko to yanzu da Allah a ce babarbare babarbare ya auri bayar biya sai suka haifi babarbare ne za ka kira shi izarki ko kuma bayar ne kada ya an samu gauraye eh kamar yadda babilata ne zai je a auri makarkariya to sai su haihu to yadda ake hayayyafa sai ma yaron in ya tashi aure sai zai samu wata ba an gashiya a lantan zai je ya ɗauko ta to sai ga gaba daya abu ya rikice amma da za ka samu family guda wanda ba su gaurayu ga waɗansu da yawa ba za ka samu waɗansu suna kama da waɗansu iyayensu ko kakanninsu a can baya to haka ma waɗansu da za su fito daga ƙasa su ma za su yi kama da waɗannan waɗanda suke a zamanin yanzu na wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kafirai suna fito na fito da annabi suna kawo masa shubha akan abin da ya shafi ba a filamuwa ce tayar da matattu wa nashrihim wa nashrihim da ainihin watsa su a filin alkiyama wa hashrihim yawmal qiyama da tattara su waje guda ranar tashin alkiyama wa kad radda alqur'anu ala kulli shubha lalle hakika alqur'ani ya mayar da raddi a bisa wato kowace shubha min shubahatihim haula tauhid duk shubahan da suka kawo akan abin da ya shafi tauhidi ko manzancin annabi ko takin alkiyama bal zada alaiha bi adatif kuma Allah ta'ala yayi kare kare ma da yawa awdaha biha hadhihi alqadiyya wanda Allah yayi bayanin wannan matsala ta tauhidi min kulli nahiya daga kowane bangare wa bayyana jaza alihatihim Allah ta'ala yayi bayanin kasawan ababen bautansu ajazan la mazida alai kasawa na mamaki yace da ufa talib wal matlu eh wanda yake bauta ma gunki da shi gunkin dukkan su masu rauni ne saboda me saboda idan kuda ya zo gunki ana shafa masa ana shafa masa mai ko man gyada ko kuma ana shafa masa kibe ko ana shafa masa madi ko ana shafa masa reguwa ko ana shafa masa zuma to akwai abubuwa da dama wanda yake jawo kudaje idan kudaje sai suka zo sai sai ta sauka akan gunki shi kuma gunki baya kare su amma kai mai gunki yanzu da wani kuda zai sauka a nan ɗinka ya tashi ya sake sauka sai ka kai hannu kai da kake bautan gunkin da ba zai iya komai makansa ba kana ture kuda kana buge kuda shi kuma gunkin baya iya buge kuda kuma kana neman taimako a wajensa ai Allah ta'ala ya buga misali akan wannan wa yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da ufatalib wal matlub sannan masu bautan gumaka su sun gina gida ne yadda ka san gidan gizo gizo gizo gizo yana da nau'ukan gidaje guda biyu gida na farko shine wanda za su yi shi ka gan shi fari haka yanzu da ake sa tayar da ainihin fenti ko ake plaster to zai wahala ka ga ire-iren waɗannan amma da muna ganin su birjit za ga ya zo ya yi gida farin gida hakan nan idan ya yi farin gida shiga gidan yake ko a ina yake inda za ka fasa gidan za ka samu koyayensa ne shi kullum a wajen gidansa yake sannan kuma a wanda shi zai zo ya yi da igiya ne haka zai zo ya jazare nan ya jazare nan ya jazare nan kamar yadda ake cewa idan gajimare gizo-gizo ya zo ya ratsa to wannan wannan hadiri ba zai ruwa ba ai exactly abinda kake gani gizo-gizo yake sakawa na gidansa shi da za ga shi a sama misali to idan gizo-gizo ya zo ya yi gidansa a fili za a gan shi yana wajen gidansa don kana buge shi za ka haɗa ki da shi da gidansa duka ya mu baki gidansa baya masa maganin komai yasa Allah ya ce wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut mafi raunin gida wulaƙancaccen gida shine gidan an kabo duk gidan da za ka yi in ka shiga ba zai rufe ka ba ana ganin ka ta waje in an zo kama ka za a kama ka ana ganin komai da komai na ai shirme ne wannan ai wannan ba gida bane gida shine ka shiga ka buya in mayaka suka zo ma ba za su iya tarar da kai ba sai sun sha wahala idan wata dabban daji ta zo za ta cutar da kai ba za ta iya cutar da kai ba to Allah tabaraka ta'ala ya ta buga misalai masu yawa na ya gwada kasawan ababen bautansu wa allala hada wa la'alla hada kana ba mamaki wannan shine ya kasance masara ga dibihim abin da ya kayar da kukin kafirai wa inkarihim da kuma inkarin su allazi adda ila ma adda ilai wanda ya kai su zuwa ga abin da ya kai su suka ta jayayya da annabi suna kawo masa rudani أما شبهاتهم في رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما كن قد أنقني دا منزنشن النبي تو قام مثالي كن قد توحيدي أكاو من أفراد رب داني كو saboda ayoyin suna da yawa ayoyin tauhidi suna da yawa amma tauhidin uluhiyya ko rububiyya ko tauhidin al-asma wa sifa suna da yawa amma shubha ko rudani waɗanda kafirai suka tayar fi risalatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da manzancin annabi fa innahum ma'a tiratihim bi sirrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amanatihi duk da fa sun tabbatar annabi yana da gaskiya da amana amma duk da haka zai da suka fito na fito dai sannan kuma wa gayati falahihi wa taqwa sun san annabi mutumin kirki ne kuma mai tsoron Allah ne sun yadda da wannan kanu ya taqiduna su sun kasance suna itikadi suna bayyanawa ko suna rayawa anna mansiban nubuwwati war risala cewa matsayi na annabci da manzanci ajallu wa a'zamu yana da girma yayi nauyi min an yuta li basharin Allah ya bada wani dan adam amma kuma sun yadda annabi Ibrahim annabi ne annabi Musa annabi ne kawai manzo Allah ne da yake so raina shi shi yasa suke ganin bai dace a ce shine annabi manzo ba na fal basharu la yakunu rasula kuma sai dan adam ba zai kasance manzon Allah ba wa rasulu la yakunu bashara ba yadda za a yi manzo na Allah ya kasance dan adam hasba aqidatihim gwargwadon yadda aƙidan su ta nuna musu aka ce wannan aƙida gurbatacciya ce walamma a'lana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annubuwati yasa lokacin da annabi ya sanar da su Allah ya baki annabci wada'a ila al-iman bi kuma ya kiraye su zuwa ga imani da abinda aka baki ta hayyaru sai suka rude wa qalu suka ce ma li hadha rasuli me ya samu wannan manzo yaqulu ta'ama yana cin abinci wa yanki fil aswaqi kuma yana tafiya a kasuwan a kasuwanni laula unzila ilayhi malak me yasa ba a saukar masa mala'ika ba fa yakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun aw taqulu lahu jannatu yaqulu minha wa qala al-kafiruna in tattabi'una illa rajulan masura saboda haka suka ce ya kamata a ce an turo mala'ika wanda yake tare da shi duk inda ya je ya ce wannan mutum ne dan uwanku annabin Allah ne manzon Allah to haka ma za su ce karya ne a wancan ba mala'ika ba ne eh saboda in mala'ika ya bayyana a ainihin sifanta suka gaishe to mutuwa za su yasa aka ce in banda annabawa da manzanni da lokaci lokaci Allah tabaraka ta'ala yake ba su dama su da ainihin mala'iku a cikin surorinsu don kai dan adam ne aka gwada maka mala'ika to kawai ka kama salati in dai ka ga mala'ika to ka kama salati don kawai tafiya za ka yi lokacin da mutum zai mutu zai bar duniya zai ga mala'iku yadda suke a cikin surarsu amma in kana ganin mala'iku in za ka ga mala'iku yadda suke to fa ba za ka mutane ba ai kamar yanzu yadda muke zaune ne ba mamaki yanzu akwai aljanu suna zaune yanzu tsakanin alhaji aminu da malam usman mai yawa ko wasu aljanu guda biyu haka suna zaune amma ai ba ma ganin su eh yasa ma kar ka yadda kai haka da hannunka in za ka yi buge wani aljani ya ce haba kai kuwa haka za ka mun wannan ne kawai na kawo ne eh amma dai ba mamaki ai qur'ani ya fada tunda su suna ganin mu mu ba ma ganin su da lokacin da mutum zai bar duniya to mala'iku zai gan su a surorin su shikenan kuma ka rabu da mutane ka rabu da duniya kenan sai dai tafiya sai bar zaki sai bar zaki to yasa suka ce wai me yasa ba za a turo masa mala'ika ba Allah tabaraka wa ta'ala yake ba turo ba ko kuma ya kasance kawai an baki taska kawai kowa sai a wato annabin ya ga dama yana son duk abin da yake so kawai zai shiga daki ya dauko kuma wallahi in aka ce annabi ya zo ko menene zai bayar kana zuwa za ka ce to ma annabin kai dalolin amurka kake so ya zo ya kawo wani ma zai ce pound ne yake so ya je ya dauko pound na ingila eh wani zai ce ai kai realai na saudi yake so za a je a dauko realan saudi to ita za su ji wa'azi mutanen da za su je suna neman kuɗi za su saurari wa'azi ai wa'azi ba zai shiga ba saboda shi karan kansa annabin daninsa za a yi to don haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karyata su ya bada labarin abin da suka faɗa sai ya ce wannan ba daidai bane haka Allah ta'ala ya ga dama za mu ga karin bayani a gaba na'am wa qalu suka ce inna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafiran wancan lokaci suka ce ai muhammadu bashar dan adam ne kuma wa ma anzalallahu ala bashar min shay'in ai Allah bai saukar komai bai saukar da komai ga dan adam ba su ba su yarda ba wa qala ta'ala raddana alaihim shine Allah ya musu raddi yace man anzala alkitaba qul kafala musu man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa wai wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi nuran wa hudan linnasi wanda yake hakke ne da kirya ga mutane ai sun yarda da annabi Musa cewa annabin Allah ne kuma an baki littafi to sai annabi Muhammad ne so raina shi eh za su zo su ce Allah zai saukar da komai ma dan adam ba ga misali a kusa da su eh wa kanu ya'rifuna lalle sun kasance sun san wannan wa ya'tarifuna kuma suna tabbatarwa bi anna Musa baka cewa annabi Musa mutum ne sannan kuma warada alaihim aidan kuma Allah ya sake mayar musu da martani بأن كل قوم قالوا لرسلهم wato kowaɗansu mutane sai da suka faɗa mu manzanninsu inkaran ala risalatihim suna masu inkarin saƙon da manzannin ko saƙonnin da manzannin suka zo musu da su da da ainihin su lokacin in antum illa basharun misluna kulin nan ba ku kasance ba face ƴan adam ne misalin mu a cikin suratul ibrahim eh فقالت لهم رسلهم فكما من ظنن سكتي ما اينهم متاننسو إن نحن إلا بشر مثلكم lalle mu din nan ai ba mu kasance ba face mutane ne misalin ku Allah ya aiko mu sai dai mu Allah ya ba mu daraja ne na annabci da manzanci walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi sai dai Allah yana yin baiwa ne ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa saboda haka Allah tabaraka ta'ala shi ya zabi waɗannan annabawa da manzanni tunda zaɓe ne na Allah to babu wanda ya isa ya ce ma Allah ga wani abu ba wanda ya isa ya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala wato ga wanda ya cancanta ya zaɓe shi wannan na taɓa shi da kafa ya mutu na'am hal anbiya wa rusul kun ga annabawa da manzanni la yaquluna illa bashara ai dukkan su mutane ne babu aljanin da Allah ya aiko shi annabi ko manzo kuma basharan din rijalan mazaje saboda ba annabiya babu manzoniya babu mata a cikin su wala munafata bainal bashariyati war risala saboda haka babu karo da juna tsakanin kasancewa wai wannan manzo Allah ne wannan dan adam ne babu to akwai ayoyi da dama da suka yi magana akan haka wa haifa innahum kanu yatarifuna alhali fa su waɗannan sun kasance suna tabbatarwa da annabi ibrahima cewa annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa musa da annabi musa عليهم السلام كانوا رسلا sun yadda dukansu manzanni ne wa kanu bashara kuma sun yadda dukansu mazaje ne amma da yake so raina annabi Muhammad ne yasa suke fadin haka kuma kun san da mala da haka cewa karaina yace wanda nake gani kullum eh yasa ko malami ne ko mai karantarwa ne a masallaci za a ga mutanen masallacin ba lallai ne su zauna ba saboda suna ganin koyaushe su suna tare da shi malami a garin ku kuna ganin ba lalle ne ku saurare shi ba wata rana sai wo in Allah ya riga ya dauke shi ko wani dalili ya sa ya bar wannan waje sai ka ji mutum kuma ya zo yana cizon yatsa yana nadama a banza a banza mafiya yawa a wurare abin da yake faruwa kenan malamin da yake ya yi karatu sosai yana ba da karatu zai zauna ya ɓata lokacinsa sai ka samu na kusa da ke ba sa zama wani zai taso daga nesa ya zo ya saurara ma na kusa shi ya raina to irin wannan ne saboda annabi yana tare da su ya girma a tsakanin su ga dangantaka ya za su karaina shi amma annabi ibrahim da yake yana da nisa sun yadda annabi ne manzo ne kuma sun yadda kakansu ne Allah ya aiko shi annabi isma'il ma haka annabi musa ma haka saboda tsaban gwagwarmayan da ya da fir'auna ga fir'auna ga amana ga karuna to shi yasa ake ce musu su dawo da hankalinsu abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fara gaskiya ne annabin Allah ne manzon Allah ne kuma ya zo da sakon Allah na'am fa innahum lam yajidu majalan lil israri ala shubhatihim hadhihi to tunda aka musu wannan misali sai kasance babu abinda za su doge a kai akan wannan rudani fakalu sai suka ce alam yajidillahu li hamli risalatihi wai Allah tabaraka ta'ala bai samu wanda zai dauki sakonsa ba illa hadha yatim miskin sai wannan yatim wato maraya miskini talaka eh kafin duk wanda ya san talakancinka in ka samu matsayi wato in ya saka maka magana sai ka ji kaman ka bace daga duniya dun bakar magana zai faɗa maka to shi yasa wani lokaci ake son wani abin sai ka boye eh ya zo ya ce to kai kai ba kwanan nan ka abin nan ka ce ni na dade ina da kuɗi na boyewa nake ni wawa ne da zan ga faɗa maka abin da nake da shi a boye kai ba haka saboda mutane suna da hasada suna da hasada yanzu wani za ka zo ka sake ka ce ka mallaki kaza ka mallaki kaza abokinka ne ko sa'anka ne kun tashi tare sai ka ga yana ta jin haushinka ka daidai ta addu'a ya ce Allah ka rufa ki Allah ka karya ki Allah ka kashe ki da wuri mu huta to kaga Allah ya karbi addu'ansa bai karbi naka ba kaga mutuwa za ka yi kabar shi Allah ya kyauta ya ba ba komai yake bayyanawa ba na kuka ce wai Allah ya rasa wanda zai aiko shi manzo sai wannan wanda yake maraya ya tashi kuma miskini talaka ma kana Allah la yatruka kibara ahli makka wa ta'if kuma ce ba yanda za a yi ga manya a makka da ta'ifa Allah ya kale su ya dauko wannan wa yattakhidha hadha al-miskin rasula ya rike wannan miskini a matsayin manzo sai Allah ta'ala ya karbi magana yace suka ce laula nuzila hadha al-qur'an kafirai suka ce wai me yasa ba saukar da wannan alqur'ani ba على رجل من القريتين عظيم على رجل عظيم من القريتين أبتا babban mutum ɗaya daga cikin manyan mutanen da suke alkaryun nan guda biyu maka da ba a samu wani mutum mai kuɗi mai daraja wanda yake da kima shi ya kamata ce an ɗauko an bashi manzanci shine annabin Allah na karshe amma ba wannan mufti ne ba qala ta'ala radan alaihim to da Allah ya kawo kin fidan maganar su sai mai muku da martani yace ahum yaktumuna rahmatar rabbi shin su suke raba rahaman ubangijinka eh saboda annabci da manzanci da malanta da arziki da lafiya da samun daraja da ɗaukaka da shahara duk rahaman Allah ne duk rahaman Allah ne duk matsayin da mutum ya kai wallahi ba dabararsa ba ne ba kuma wayonsa ba ba kuma saboda tsaban dangantakarsa ba ne duk wani ma yana dangin da ya fito ne in dai mala'iku za su dubi wannan dangi ne to zaɓe dangin za su daga kansa ta haka kowa za su yi in ya tafi ya tafi kenan ba ana ake dubawa ba in ka ce karfi ne mutane nawa suka fi ka karfi in ka ce wayo ne mutane nawa suka fi ka wayo kullum muna buga misali da yake tunda yana can nesa ne kafin ka je kusa da shi yana da abin nan yanzu a ce kudin da dangote yake da shi shi da mai kudi na farko a afirka gaba daya kana ganin dabaransa ne wayonsa ne ko kuma certificate ne ina jin dangote ma ya zama digiri dinsa kuwa amma digirgirin digirin da aka ba shi kyauta yana jin halaba zai yi lissafin su ba eh digirgirin digiri ba wanda aka bashi kyauta saboda me saboda kuɗi eh amma mai yiwa ko digirin sa na farko bai gama ba saboda ai da wannan Allah yake dubawa ba za ga wani farfesa ne amma wallahi har yanzu sai ka samu yajin su taro yake sawa shaddar samma ta koɗe ta dan fara irin fari din nan ko kuma jawo kuma kansa ya riga ya tsude kwakwalwarsa ma ta yi baya baya ya kan fara rikicewa yana farfesa kaga tun da bai kudi tun tunin ba zai wahala ya kudi haka zai tafi zai tafi lahira saboda shi ma Allah tabaraka ta'ala da ya baki ilimi a wancan layi ba dabarar sa bane aka ce kai ga naka mai kudi kuma aka ce ga naka shi kuma mai sarauta aka ce ga naka shi ma mai fada a jiya siyasa aka ce ga naka eh to na ji kayi dariya kayi abin nan yau ma akwai wani taron da aka yi ko? kowa aka ce masa gana ka to ka ga layin ka kai takasan ban saboda duk layin da Allah ta fara kwata ala ya tura ka ya ɗaukaka ka wallahi sai ka duba sai ka ga akwai masu kurkuran da suka daɗe ba su samu matsayi irin naka ba ka na shekaru ne sun fi ka masu kwakwalwa da basira da dama waɗanda ba su samu matsayi irin naka ba ka zuke da ashe Allah ne ya zabe ka to shi yasa aka ce ahum yaqtimuna rahmatar rabbi shin su ne suke rahama a wato suke raba rahaman ubangijinka Allah tabaraka ta'ala ya ce a mu muka rarraba mu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum ba fawqa ba'din darajat ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون dalilin da ya sa ma malamai suke ce mana tarbiyya duk abin da ka sa a gaba kake nema to ka hada da addu'a duk abin da kake nema ka hada da addu'a in ka ce dabaran ka ne da me sai Allah ya gane ka amma ka hada da addu'a sai ga Allah ya sanya albarka wannan kenan wannan martani ne babba saboda haka قال تعالى ردا عليهم يعني أن الوحي والرسالة رحمة من الله وتعينهم وحي دمن ذنتي وأن رحمة تلك وجن الله والله أعلم حيث يجعل رسالته kuma Allah shi ya san inda yake aje manzancinsa ba ku za ku ce ba da wane ba da wane ba yasa ko yanzu masu neman mulki yanzu wannan da suka fito neman gwamna a jihar Bauchi ai suna da yawa ina jin sun kai goma ko har da jami'an ma da ba santa ba kwarai da gaske za su kai goma ko ma sun wuce goma kuma kowannen su gwamna yake nema amma Allah ya riga ya zabi wanda zai zaba ya riga ya zartar da kaddararsa kawai ana jiran lokaci ne eh sai dai masu fafutuka ba hana su su yi fafutuka ba masu zabe ma ba hana su su yi zabe ba sai dai in ka je ka zabi tangwarere to shi kenan ka je lahira za ka yi bayani in ka zabi mai keke wanda kake ganin zai kwatanta to kaga kana da lada ko da bai ci ba ko da bai ci ba Allah zai baka lada na'am wanta kalu ba da zalika to da suka ga ba su kai labari ba wannan bangare su kafiran zamanin annabi ila shubhatin ukra sai suka tiru zuwa ga wani rudanin daban kalu suka ce inna rusula mulukid duniya suka ce manzanni na sarakunan duniya wato manzanni na sarakunan duniya ko waɗanda suke da mukamai na sarakunan duniya yamshuna fi mawkibin min al-qadar suna yawo a cikin tawaga na masu hidima wal hakimi da kayayyaki na alatu wa yatamatta'una bil ubha suna jin daɗi da gadara da takama wal jalali da girma to yadda za mu gane wannan duk lokacin da gwamna zai wuce motoci nawa ne suka bin gwamna sai misali mafi sauki kwarai da gaske to yi shugaban kasa ne fa idan minista ne ko mace ce ai kun gani ba sau ba sau biyu ba a ce minista ko mace ce idan tana tafiya tawagan motocinta mutum nawa ne ko kuma a ce ga wani senata wanda yake kwaro ne da motoci nawa yake tafiya da 'yan sanda nawa da mobile nawa masu ɗamara nawa da bulldozers nawa irin ƙarfa-ƙarfa din nan guda nawa da sarakunan da su ma in suna tafiya za ka samu ainihin sarki zai tafi wani za a ce yana da menene dawakai ko yana hawa hawansa kawai dawakai dubu ne to kafin ka je kansa yana ina ai kaga dole in ya zo ya wuce ma ko ba za ku san ma ya wuce ba yanzu ko gwamna ne ya zo da motocin tsan ba ka ga tuta ko an gwada maka alama ba za ka gane wace mota ce gwamna yake ciki ba musamman an fara jefan su to sukan fatar da motocin duka saboda in sun ware sun gada da abin nan kasashen ma da suke amfani da bindigogi sun san wannan shine abin nan din to za su tsaya da bindiga to shi yasa sai su fadda kafa sai ga wata kasuwar mota ta zo sai ka dauka gwamna yana ce ba ciki yana cikin wata daban amma dai alal akal za a samu motoci takwas ko goma har da ma ‘yan rake ‘yan sa kai wanda ba sa su ba, masu neman na cefa ne, wanda ke ake kiransa mawke. To su maganan da suke yi shine in annabin Allah ne manzon Allah ne ya kamata a gaike yana tafiya haka. Eh, ai kaman waɗansu shugabannin abin nan ne, ana so. Idan shugaban Izala zai tafi a ce ‘yan agaji a motan gaba, ‘yan agaji a motan baya, fitar da motarsa ma da 'yan agaji da ɗamara kawai yana fitowa a tsara masa. Wannan shugaban izala ne na jihar Bauchi. Kaga wannan ko ba komai akwai irin wannan didididididin nan sai ka ji kanka wani iri. ko ba haka bane eh wa abinda suke so manzanni da annabawa su ma ya kamata a ce ana samun wannan na wa yuwaffaru lahum kuma a cika musu kullu asbadil hayati dukkan sabubba na rayuwa to yanzu zaka ga alal akal mu dauki misali da gwamna tunda yanzu a raina shugaban karamar hukuma gwamna za ka iya lissafin kayan da gwamna yake yake da su kayan sawa eh kowannan hula mai tambarin za ka iya lissafin su misali kenan na biyu in ka taɓa kai ziyara ko gwamna ya taɓa gayyatanka cin abinci wani irin nau'in abinci ne yake kawo ma gwamna da breakfast da abincin rana da abincin dare eh akwai wanda kullum in ya ga dama a kullum gwamnati kullum sai an gasa katon rago kullum kuma duk tsokan da zai ci bai wuce guda uku ba to idan ba taɓa gayyatan ka irin wannan abincin da za a kai bibi da kanka ba to da Allah dan uwana talaka kawai ka zayyana kana ganin kwanukan da za a kawo gaban gwamna kaman kwanuka nawa ne na abinci in na breakfast ma guda nawa ne za a kawo tun da yanzu ko kai ne aka dan gayyace ka wani waje dai za a dan kawo maka abin nan eh yanzu musamman da ake wasu suna azumin goma na watan Zulhijja an zo shan ruwa wani ya ce bismillah ka zo za ka samu abu da wani kwano aka ga kofai wani shawab haka za kunun zamiya wani shawab za a bude shi ga kunun shinkafa na ka bude wani waje za a daga alale ka ce wannan alale ne a ce akwai hanta a ciki kana bude wani waje sai a ce ga dambu ka ce dambu kuma a ce wannan dambu taɓa ka je kana buɗe wani wuri za ka samu ƙwai ne aka soya ga sunan a shimfiɗe a shimfiɗe kana buɗe wani waje kawai za ka ga an jo miyan hanta aka yi da ka buɗe wani waje sai ka samu dankalin turawa aka soya can kuma sai ka gani hausa ne aka koya kuma yana da protein ne zai kasance kafin nan da yawa to kai da baka kai ɗaya bisa goman gwamna ba an yi haka don kamar misali yanzu kajan aka ce gwamna ko aka ce wani babban minista abincin gidansu gwamnati ne ba kudin aljihunsa ba ne saboda haka za a yi kowace rana za a iya kawo ko kowane lokaci a kawo kwanoni guda goma sha biyar mai yiwa guda ɗaya ko biyu kawai zai taba sauran mutane su ci sauran wannan a tsawon shekara kwanaki ɗari uku da sittin da wani abu to haka in yi shekara hudu ko yi shekara takwas kullum abin da za a dinga kawo kenan suka ce ya kamata manzanni da annabawa su ma haka ya kamata a samu ba talakawa ba wanda ba su da komai saboda haka suka ce fama balu muhammad me ya samu annabi muhammad wato ya faɗu filasuwa kai yana yawo cikin kasuwanni kamar kowa wato likimmati lilkimma lilkimma ko likimmati aikin saboda ainihin abin da zai ko lukumati aikin saboda loman da zai ci na rayuwa ne lokuma ce da lokuma aikin na ainihin rayuwa saboda neman abinci sannan kuma wa yadda yi annahu rasulullah yana ce shi manzon Allah ne me yasa to Allah ta'ala ya mayar da martani shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته